وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan mun nuna wajen Allah cikin sarki wanda ya kawo wannan rana ta asabar sha tara ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai ga bakwai ga watan biyu dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da tafsiri da alkur'ani mai girma wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan aya ta 180 a cikin suratul a'raf a yau za mu tashi akan aya ta 181 a cikin sura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن ممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستجردهم من حيث لا يعلمون
Allah madaukakin sarki ya ce wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun ai cikin waɗanda muka halitta ummatun akwai wasu al'umma yahduna bil haqqi wanda suke shiryar da mutane da gaskiya wa bihi ya'dilun kuma da gaskiyar ne suke hukunci tsakanin mutane suke adalci tsakanin mutane wannan aya ta biyo bayan faɗan Allah maɗaukakin sarki da ya labarta hali na kafirai ya ce wani ƙaddarar na ne jahannama kasiran minan jinni wal ins mun halicci da yawa daga cikin mutane da aljanu li jahannama dan kawai a tauya su cikin wutar jahannam irin waɗannan mutanen za ka gane su lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata ga hankali ga tunani in al'amura na duniya ne amma in al'amari na lahira ne ba su gane komai walau a'yunun la yubsiruna biha za ka ga idanuwansu suna da ido suna ganin komai amma in ya zama da alkhairi ne ba su jin kayan shi walahum adabun la yasma'una biha suna da kunnuwa amma ba na jin gaskiya ba Allah ya ce ulaika kal an'am waɗannan kamar dabbobi suke bal hum abal sun ma fi dabbobi bacewa ulaika humul ghafilun su waɗannan su ne rabtanin to kaga an ambata cewa wasu mutane ba su jin gaskiya ba su ganin gaskiya ba su fahimtar gaskiya to kishiyar waɗannan mutanen nan ka ɗauka dukkan mutane iri ɗaya ne sai Allah maɗaukakin sarki ya ce akwai fa mutanen kirki a cikin halittun Allah wa mimman khalaqana ummatun cikin abin da muka halitta akwai wasu al'umma yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun suna shiryar da mutane da gaskiya kuma zuwa gaskiya wa bihi ya'dilun kuma in sun tashi hukunci suna yin hukunci da ita gaskiya ce ummatun wannan a wajen bangaren larabci mubtada saboda an gabatar da jawo mutum ay ummatun wasu al'umma ka'idatun mimman khalaqna sun tabbata a cikin halittun mun halittu wasu al'umma wanda yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun suna shirye da mutane da gaskiya kuma suna hukunci da gaskiya to sai aka gabatar da khabar akan mubtada saboda na kira ne wa nahwa indi dirhamun wa ni watar multazamun fihi taqaddumul khabar waɗannan mutane wani al'umma ne malaman tafsiri sun yi sabani wasu malaman suka ce a'a cikin kowane al'umma akwai mutane wanda suke mutanen gaskiya ne kuma akwai mutanen da shiryar da mutane zuwa gaskiya suke a cikin kowace al'umma wasu malaman suka ce a'a al'ummar annabi annabi sahabat sahabbai da wanda suka biyo bayan sahabbai wasu suka ce a'a annabawa ne wanda ke shiryar da mutane zuwa gaskiya kuma da gaskiya suke yi ma mutane hukunci wasu suka ce ai malamai ne wannan aya dai duka ta zo ne a sake kenan wa mimman khalaqana cikin waɗanda muka halitta in ji Allah ummatu akwai wasu al'umma yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun kamar yadda ma'aikin Allah ya ce la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina ala al-haqqi wasu jama'a daga cikin al'umma na annabi ya ce ba za su gushe ba suna taimaka ma gaskiya la ya zuru man khazalam wanda zai ki taimaka musu ba zai cutar da su ba wanda bai mara musu baya ba zai cutar da su ba ila an tabo masara har tashin alkiyama ya kasance akwai al'umma wanda su suna kira da gaskiya suna aiki da gaskiya suna hukunci da gaskiya har tashin alkiyama haka annabi ya faɗa to anan in ya zama da haka ne waɗannan mutane kenan za su kai har tashin alkiyama to ina kuma hadithin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda ya ce لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله القيامة بذات تاشي بسيئا كي باب قوة من كركي أولا الدنيا لا لا تنتو سوني تاشي القيامة تيزو أكرسو kuma alkiyama ba za ta tashi ba sai an samu ba mai cewa Allah to shi wannan hadisi kuma ya nuna za a samu mutanen da za su yi ta kira zuwa gaskiya har tashin alkiyama malamai suka ce ai ana nufin kusan tashin alkiyama ne saboda magana da muka yi baya akwai iska wanda zai zo ya ɗauke mutanen kirki gaba ɗaya to wannan lokacin shi ma yana haɗa da tashin alƙiyama kenan da an kai gab da wannan lokacin Allah zai zara mutanen kirki sai ya zama mutanen banza ne alƙiyama za ta tashi a kansu wa mimman khalaqana ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun
والذين كذبوا بآياتنا سنستجردهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين
الله مدوك سركية والذين كذبوا بآياتنا ولن سكت أرية آيوهم sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun da sannu za mu yi masu talala min haythu la ya'lamun mu kama su ta inda ba su sani ba waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu za mu yi masu talala shi ake cima alin idrat asalin kalima na daraja ne matattakara wadda ake hawa sama da ita kowane matattakara ana ce mashi daraja istidraj shi ne hawa ɗaya bayan ɗaya har ka kai ba abin da kake so to Allah madaukakin sarki wasu mutanen Allah zai kyale su su yi ta yin banna yadda suke so su yi ta abin da suka ga dama Allah yana kyale su har lokacin da za su zuwa su tadda Allah dan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace in ka ga mutum yana zaben Allah sannan kuma Allah ya bude mashi duniya yana ita samu yana saba ma Allah kuma duniya bata yanke ba Allah yana ita bashi annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa'lam annahu istidraj kasancewa Allah lokacin sarki ya mashi talala ne Allah yana mashi talala suka ce mai kamar sake tsuntsu ne za ka daure shi yana daure da igiya mai tsawo kai kana rike da tushen igiya in ya ji gaba ya yi gaba sai rinka ganin shi kadai yake ya rinka ganin zai yi abin da ya ga dama sai ya kai tuke wani igiyar ya gane ashe a hannunka yake to wannan shi ne ake ce mata halala istibrat to akwai waɗanda in Allah ya ga sun cika bujjire mashi sai ya ƙaro masu abin da yake ba su shi ne Allah ya ce ga kafirai wanda suka gabata falamma nasu ma zukiru bihi yayin da suka manta suka yi banza da abin da muka wa'azce su da shi an jaina alladina afatahna alaihim abwaaba kulli shay sai muka buɗe musu hanyoyin kowane abu arziki ya yawaita kuɗi suka yawaita lafiya ta yawaita amma kuma suna nan suna bujiri ma Allah suna saba ma Allah hatta idza farihu bima utu lokacin da suka yi farin ciki da alfahari da abin da aka ba su Allah ya ce akhadna bakta sai muka kama su kai tsaye ba tare da sun tantance ba fa idza hum lisun sai ga su suna masu yanke kamna fa qudi ala irul qawmi alladhina zalamu sai aka yanke bayan azzalimai walhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce yabo da godiya su tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin hajji wallazi da kaddabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lam wa umli lahum Allah ya ce su da kaga nayi gare su suna saba mani ba abin da ya same su alkhairi wanda nake ba su ya ci gaba yana so musu wa umli lahu ina yi masu jinkiri ne inna kaidi mati lalle ɗan ƙasata mati tana da ƙarfin gaske makirci wanda zan shirya masu kaidi na inji Allah mati yana da ƙarfin gaske kai da ka shirya ma mutum ɗan ƙasa shi da ake ce kai inna kai da kunna abin kuma girjin ku ɗan ƙasa ku suna tana da girma ko mata to yanzu Allah madaukakin sarki za a ce yana da kaidi yana shirya ɗan ƙasa Allah madaukakin sarki yana mai da kaidi ba shirya kaidi yake ba innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wajen yaudara ke innahu yakiduna kaidan wa akidu kaidan suna shirya ɗan ƙasa ni ma ina shirya ɗan ƙasa yukhadi'una Allah wal ladina amanu إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم سنا يودر الله شيما الله يلا يودر تو ما كرتي da kaidi da shirya ‘yan ƙasa, in ya zama da ramuwa ce, to wannan abin yabo ne. In ya zama da wanda bai maka baka mashi, to wannan shi ne abin zargi. Amma mutum ya shirya maka ‘yan ƙasa kana gane shi, sai ka duye mashi abin ya koma gare shi. wannan abu ne wanda yake da kyau to kuma Allah madaukakin sarki in ya tashi haka yake yi bai shirya makirci ya mutum wanda yake da gaskiya yana kan gaskiya yana aikata gaskiya Allah haka kawai ya zo ya shirya mashi wani abin da zai zama mugun abu gare shi Allah bai haka amma Allah yana diba wanda yake shirya makirci gare shi ko ga addini shi sai ya juye mashi da wannan makirci ya koma mashi kenan in ya zama da makirci ramuwan makirci ne wannan ba sunan shi makirci ba sunan shi ramuwan gayya wannan abin yabo ne to don haka Allah yana maida makafirai ne don haka Allah madaukakin sarki ya ce, Sanastadiri min haifu la ya'lamun wa hum li lahum inna kaydi matin yan kasata tana da ƙarfin gaske
أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأتى أن يكون وأن عسى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون
Allah maɗaukakin sarki ya ce, A walam ya tafakkaru, shin ba za su yi tunane ba. Man da sahibihim min jinna, annabi sallallahu alaihi wa sallama bai da hauka. In huwa illa nadhirun mubin, shi annabi mai gargadi ne wanda zai faɗa maku laifi ka zaɓin kuka yi shi ga musibar da za ta samu ko dai a duniya ko a lahira. Kenan annabi ba mahaukaci ba ne, bai da hauka. In huwa illa nadhirun mubin shi annabi sallallahu alaihi wa sallama mai gargadi ne kuma mai bayani ne mai gargadi ne wanda yake gargade shi bayyananne ne a walan ya tafakkaru ba za su je su yi tunani ba ma bi sahibihim min jinna wanda ke tare da su dinnan abokin su shi annabi wanda ke zama ya tashi ya tafi tare da su ma bihi min jinnatin bai da wani hauka aljana ba ta kama shi ba in huwa illa nadhirun mubin mai gargadi ne kuma mai bayyanannen gargadi ba a koye yake ba a nan wajen bangaren tsari na karatu sai a tsaya nan a wajen ya tafakkaru in ka tsaya a haka sai ya zama ba da sahibihim bin jinna ana kore wa annabi ya zamo yana da hauka shin ba su tsaya suka yi tunane ba ne ai abinda suke cewa annabi yana da hauka ma bi sahibihim min jinna abokin su annabi kenan wanda ke tare da su bai da hauka saboda wa in yakadu alladhina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu la majnun saboda kafirai da suka ji abinda annabi ya zo da shi na alqur'ani yace Allah ya aiko shi wa yaquluna innahu la majnun sai su ce ma annabi mahaukaci ne to Allah madaukakin sarki yana kore wannan hauka wanda suke dangana ma annabi Allah yake wa ma sa'ihum bi majnun shi annabi ba mahaukaci bane ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai da ni'ima ta Allah madaukakin sarki baka kasance mahaukaci ba kai annabi kenan annabi bai da hauka shine Allah ya ce nan awalam yatafakkaru ba su yi tunane ba ma bi sahibihim min jinna annabi bai da hauka nan ma nafiya ce lokacin da za a ɗaukan na ma istifabiyya bi ma'ana ayyu shay'in bi sahibikum min jinna to a wannan lokacin kana iya wucewa kuma ya zama karatu ya zo daidai awalan ya tafakkaru ma bi sahibihim min jinna shin ba su yi tunani ba ayyu shay'in bi sahibihim min jinna menene ke tare da annabi kauna hauka cikin maganganun annabi akwai abin da ya kama da hauka cikin maganganu da annabi akwai tasarrufat dabi'u na annabi yadda annabi ke tafiyar da lamarin shi menene ke da bai da hauka mene ne ke da kwai na hauka kenan Allah tambaya yake nan ya halitta kan ci gaba ka wuce amma in ya zama na ma'an nan bi ma'ana allabe ai al-mawsuliyya dan ma tana da ma'anoni daban kaji in ya zama da ma tana kore hauka ga annabi to nan sai ka tsaya sai ka ce awalam ya tafakkaru sai ka yi shiro sai ka ce ma bi sahibihim min jinna annabi bai da hauka ko kuma ya zamo ma din nan tambaya ne sai ka ce awalam ya tafakkaru ma bi sahibihim min jinna shin ba su yi tunani ba mene ne ke ga annabi na hauka to amma in ya zama da bi ma'ana allabi ne to wannan kaga yana yin ihamutin shin ba za su yi tunanin abin da ke tare da annabi na hauka ba to kaga in ka aka dauki ma wannan mausuliya ne to abin barna ta zo ke don haka tsayawa akan awalin ya tafakkaru wakka ne wanda yake hasan don in aka dauke ta mausula kenan ba su yi tunanin abin da ya sami annabi min jinnatin na daga hauka ba to wannan kaga abu ya riga ya bace nake kama ana tabbatar ba annabi da hauka kuma ayoyi na alqur'ani sun kore ma annabi sallallahu alaihi wa sallama hauka ayoyi wanda suke da yawa jinna shine aljana min aljinnati wan nas akwai janna shi ne gona wadda take ɗauke da ‘ya'yan itace. Ita ce in aka je lahira Allah zai sa mutane a cikin ita wannan aljanna. Janna da fata, jinna da kasra shi ne aljana, kenan in ta taɓa mutum zai yi hauka. Junna shi ne garkuwa. Mai yaban adabi ya ce, Jaza'u mutaibihi harirun wa jannatun sakamakon wanda ya bi annabi shi ne in yaje lahira za a sa mai kaya na alhariri ba su kyau wa jannatun kuma za a shigar da shi aljanna ta ni'ima fada kauna kuffarin asabatu jinnatun bar magana kafirai wanda suke cewa annabi aljanna ta shafi su daga jinnatun fada kauna kuffarin asabatu jinnatu bar magana kafirai wanda suke cewa aljana ta shafi annabi hauka ya shafi annabi fama huwa shi annabi bai kasance ba illa min jahannama jinnatun shi garkuwa ne ga wutar jahannam azaba bihi Allahu wara fa huwa musnatun turawi sada aw zillatun tatafayyaw kinan ma bi sahibihim min jinnah annabi bai da hauka in huwa illa nadhirun mubin shi annabi mai gargadi ne kuma bai yi ba mutane bayanin gaskiya ne ya yi ba mutane bayanin abin da zai same su in suka aikata abin da ba mai kyau ba shi ne nazir wanda zai maka gargaɗi bashir wanda zai maka albishir wanda zai cewa kakka yi kaza za ka shiga wuta kakka yi kaza bala'i zai same ka ana ce mashi annazir wanda zai ce i kaza da kaza da kaza za ka samu alkhairi da duniya da lahira ana ce mashi bashir dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama bashiran wa nadira wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas bashiran wa nadira ba mu aiko ka ba sai ga dukkan mutane kana mai albishir ga wanda ya aikata alkhairi zai samu alkhairi wa nadiran kana mai gargadi ga mutumin da ya aikata sharri zai je ya tarda sharri tun nan duniya kuma ya ci gaba a lahira in huwa illa nadhiru mubin awalan yanzuru fi malakuti samawati wal ard shin ba su kalli mulki na Allah madaukakin sarki ba wanda ke cikin kasai da sammai al malakut wa ma khalaqa Allahu min shay'in da abinda Allah ya halitta da wasu ababe da kowane ba su yin tunani ba su kallon abin da Allah ya halitta su gano kudura ta Allah da ababe wanda Allah ya halitta kuma ba za su je su yi tunani wa anna asa an yakuna qad jaraba ajaluhu kuma yana yiwuwa ajalin su ya mutu duk waɗannan ba za su yi haka ba fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun shin bayan wannan alqur'ani ko bayan annabi ko bayan wannan ajalin to da me kuma za su yi imani babu abin da za su yi imani da shi ah walam duk inda ka ga ah walam wannan hamza ta istifhami ne tambaya Allah ke yi shin to akwai wata jumla kamun wannan wawu in ka ga ah salam yasiru fil ardi awalan afalan to akwai wata jumla wadda aka shafi kamun wannan wawu ko kamun wannan ya afa'adu walam yanzuru fi malakuti samawati wal ardh a ahmadu sun yi banza da abin da suke gani wa lam yanzuru basu kalli fi malakuti samawati wal ardi da ababe wanda Allah ya mallaka a cikin sammai da kasai malakutu shine al-mulki wanda yake mai girma siga ce ta mubalagha na al-mulk ba su kalli girman mulkin Allah ba lokacin sarki ba wanda ya halitta wannan sammai da kasai ba tare da kana ganin ginshiki wanda ke dokare sama ba wannan bai isa abin da ya kamata su kalla su gane Allah ba ka kalli ababe wanda Allah ya halitta a cikin sarari da tsuntsaye da dabbobi da komai ka kalli abin da Allah ya halitta a cikin teku da arziki wanda Allah ya aje a cikin ƙasa mutane na turowa suna amfani da su ka kalli wa kut ababe wanda ake amfani da su ana toya yanzu a ƙarshen zamani motoci duka da ababen hawa da menene da irin su da suke amfani dukkan Allah ya yi su ba Allah ya halicce su ya aje su a cikin ƙasa a tono zinari a tono arziki duk a cikin ƙasa sama ta zubar da ruwa tsirrai su fito amfanin koda ya fito ‘ya'yan itace su fito wanda ake amfani da su dukka wannan ikon Allah ne kuma sai ya zama na a'malu sun kauda kai ba su kula ba walam yanzuru fi malakutis samawati wal ard ba su kalli girman mulkin Allah wanda ke cikin sammai da kasai ba to in ya zama na ba su da tunani ba su kallon abin da ke gaba gare su ba su yin tunanin barna da suke yi Allah yake wa an asa an yakuna qad taraba ajaluhu in ba sai wancan tunanin ba su kalli ikon Allah shin ba za su zo su bi Allah ba su komo ga Allah dan gudun ka a ce an asa an yakuna qad taraba ajaluhu ya zama asa yana yiwuwa an yakuna ajaluhum qad taraba ya zama ƙarshen rayuwarsu ya riga ya musu in ba su kalli ikon Allah su bi Allah saboda haka to su bi Allah saboda mutuwa za ta iya zo musu a kowane lokaci mana rayuwarsu za ta iya yankewa a kowane lokaci wa an asa an yakuna qad taraba ajal fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun shin da wace magana za su imani ba su yi imani da alkur'ani maganar Allah ba haka fassara ce fa bi ayi hadithin ba'dahu da wace magana ne bayan labarai na annabi da karantar da su da yake za su yi imani wannan ita ma fassara ce fa bi ayi hadithin ba'dahu da wace magana bayan wannan ajalin nasu ya zo za su yi imani wannan ita ba fassara ce wannan aya ‘yan kalakatu suna istidlali da ita cewa ba a aiki da wata abu in ba alƙur'ani ba ai Allah ya ce faɗi ayi hadithin ba'dahu yu'minun da wace magana bayan shi za su yi imani kaga in ba zakatan suke fi'ilan alƙur'anin suka dogara da shi Allah nan da ya zo cewa yi awalan yanzuru fi malakuti samawati wal ardi ba su kalli milki da ke cikin na Allah wanda ke cikin sammai da tambayi ba وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم كما ينا يوا يزمو أجل سيامة سي الله يجي فبأي حديث بعده يؤمن to ita ne wannan aya ba ta ambata alqur'ani ba abinda aka ambata mulki na Allah sannan kafirai yana yiwa ajalin su ya masa wannan abinda alqur'ani ya ambata ke malaman tafsiri kuma da suka tashi tafsiri sai suka ce ko dai alqur'ani ake nufi ko kuma annabin ake nufi ko kuma ajalin da aka ambata cewa ya kusa shi ake nufi bayan mutum ajalin su ya zo kuma ya haɗu da Allah to da wata aya kuma zai zo yi imani shine ba'adahu to kaga in muka dauki wannan tafsiri in muka ce annabi ne to daga nan istidlal da su yaro shi in muka ce ajali ake ke ba Qur'ani ma ake nufi ba sai dai akwai aya wadda ke cewa fa bi ayyi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun da wace magana bayan Allah maganan Allah da ayoyin su za su yi imani to sai mu zo wajen wannan in Allah ya ce kenan da wace aya za su yi imani in ba ayoyin Allah ba kenan kasfi imani da komi sai ayoyin Allah wannan malaman usulul fiqh ce masu cike a lamuri wanda ya haɗe komi da komi to lokacin da Allah ya yi umarni da a rike abin da annabi ya zo da shi kaga wannan aya ta nuna tare da ayoyi na Allah za a bi maganganu na malaki Allah ya ce wa ma atakumur rasul abinda annabi ya zo maku da shi fa khuduhu ku rike shi wa ma nahakum anhu fattahu abinda annabi ya hana ku to ku hannu gare shi ar-rasul aka ce nan ba a ambata Allah ba an gano abinda annabi ya ba ya zo maku da shi fahuzuhu burge shi wa ma nahakum anhu abinda annabi ya ane ku ai kan ku aikata ta shi ne hali fantahu ku hannu gare shi kenan wannan ya nuna ruku da hadisi na annabi annabi abinda ya ce maku ku yi ko ya ba ku yi aiki da shi abinda annabi ya hana ku ku bar shi to abinda annabi ya hana ku ku bar shi kenan wannan ya koyi shi sunna ta ma'aiki abinda annabi ya hana a bar shi kaga tun daga nan kenan magana kana to taro shi to amma yanzu wanda ke tashi da magana akan wannan kala kato din da tabbatar da aqidar su sai ce ai wannan aya ta zo ne wajen ababen da musulmi suka samu wajen yaki alfai dan Allah ya ce wa ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjabtum alayhi min khayl wala rikab ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب sai ce ai ana magana abin da aka samu wajen yaki ne abin da annabi ya ba ku rike shi to naji wa ma nahakum anhu fadaw abin da annabi ya hade ku nan ba a ce abin da bai ba ku ku bar shi kenan hade kuma kafa ake hade kan ku yi kaza kenan dai aya tana nuna abi abin da annabi ya zo da shi kuma akwai wata ka'ida wajen masu hankali wanda suka san alkur'ani cewa al'ibratu bi umumin lafzai da bi khususin sabab abinda ake lura da shi kalimar ta haɗe ba wai abinda aka sabkar da ayat da shi ba inda za mu ɗauki irin wannan hauka to da yanzu alkur'ani ya fara aiki dan ne dan wasu ayoyin suna sauka ne da wata sanadiyya daban daban wani ya aikata wani abu Allah ya ce wanda suka yi kaza suka yi kaza kaza ne to in aka zo masu hankali wanda suka san shari'a wanda suka san usulul fiqh suna kallon wanda din nan wanda suka yi abu kaza ba suna kallon suwa ne ne suka yi da farko ba ayar ta sanka kenan wanda sun haɗe kowa da kowa to masu hankali haka suke kallon ayoyi na alkur'ani sai ya zama na ayoyi da maganganun baki suna aiki a koda yaushe amma da ka takaice abu ta yadda ya zo kawai aya ga wanda ta sabta shi shi kadai ke annabi wanda ya magana shi shi kadai ke to wannan kuskure ne babba dan haka suka ce a'a al-ibra kalli lafazin yana hadewa ko bai hadewa in ya hade zai ai aiki da shi to wannan lafazin ya hade saboda ma nan a wajen malaman usulul fiqh tana fa'idan tana daga cikin alfazu umum saboda alfazu mawsula ne kamar allazi ne allazi ataakum ar-rasul wa khudhu abinda allazi ya ba ku rike shi wa ma ai allazi ataakum ar-rasul ay nahakum alladhi nahakum ar-rasul fattaku shi wannan alladhi da alladhi suna daidai da ma'an da daman wa ma wa man wa al tusawi ma suna daidai da alladhi da alladhi da alladhi kidan yan kalakatu ba su da hujja a cewa fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun da wani hadithi ne bayan alqur'ani ka ji fassara ba an ce alqur'ani ne an ce annabi ne an ce ajali ne kidan suka ce ka ai aiki da wani hadithi wannan aya wadda ta ce wa ma atakum rasulu fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu ta nuna ana karban abinda annabi ya zo ya umarni da shi kuma abin da annabi ya yi hadi da shi ana hannuwa da shi to annabi shi ne ya ce ni an ba da ƙur'ani da irin alƙur'ani inni utitul kitaba wa mithlahu ma an ba da alƙur'ani da abin da ke kama da alƙur'ani utitul kitaba wa mithlahu ma ana yi annabi ya ce yana yiwuwa an matso lokaci ya matso an yattaki a ahadun ala arikatihi mutum ya dauki katuwar kujera ya jingina masa gare ta ya kuno baini wa bainakum kitab Allah abin da ke tsakanin mu da ku Qur'ani duk abin da kuka tarda halal ne a cikin alqur'ani ku halitta abin da ba ku samu ba a cikin alqur'ani kan ku yi aiki da shi annabi ya ce ana kullu ma harrama rasulullahi mithlu ma harrama Allah duk abin da annabi ya haramta kamar abin da Allah ya haramta kinan ba su da hujja wajen fadin ayi hadithin ba'da yu'min
ومن يضلل الله فلا هادي ومن يضلل الله فلا هادي له فهو من يضلل من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي أنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون
Allah madaukakin sarki ya ce kaka yi mamaki kaga Allah yana bayanin ayoyi wanda ya kamata mutane su shiryu suke shiryuwa su ji su gani su ce ba su yarda ba kaka yi mamaki saboda ne man yudhi lahu fala hadiya duk wanda Allah ya batar da shi to duk yadda za ka yi ka dora ba shi fahimta ba zai fahimta ba wanda Allah ya fitar da shi ba yadda za a yi ka iya shiryar da shi ba wani man yuɗi lillahu duk wanda Allah ya fitar da shi fala hadiya la ba yadda wanda zai shiryar da shi kana nufin shiryarwa ta dacewa amma shiryarwa ta a gwada maka hanya daman annabi yana gwada ma kowa hanya musulmi ne ko kafiri tun da aka aiko annabi Allah ya ce wa hadaina mun najidai mun shirya ta dan adam hanya guda biyu hanya ta alkhairi hanya ta sharri fa amma tamud hadaina tamudawa mun hasiriyar da su wani irin shirya ne shine an gwada maka hanya ta halaka an gwada maka hanya ta tsira shiryarwa ce ita ma amma Allah ya sa ka dace madaidai to wannan Allah ke gadin dama ya shirye da wanda ya so don haka bal yudlil duk wanda Allah ya batar da shi fala hadiya la bai da wanda zai shirye da shi shiryarwa ta dacewa da gaskiya sai Allah ya ce wa nadharu wa yadharu Allah zai bar su fi tuyanihim a cikin wuce iyaka cikin balla ya amaruna suna nemuwa an karanta wa natharuhum fi tughyanihim ya'mahun Allah yace za mu bar su cikin wuce iyakarsu ya'mahuna suna ita ɗibuwa an karanta wa yatharuhum Allah zai bar su fi tughyanihim ya'mahun tare da kuma gamma tara a cikin wannan kira ko guda biyu kenan an bar magana baya kenan akwai ƙira'a wa yanzarhum bi tughyanihim ya'mahun wannan yana bi kima jawabu sharti da Allah ce man yutilillah fala hadiya lahu yana fi mahallin jazmi ne na jawabu sharti kenan wa yanzarhum yana bi kima fala hadiya din wanda ke da matsayin shi jazma ne ina fatan kana ganewa wajen bangaren larabci wa yadharuhum fi tughyanihim at-tughyan shine wuce iyaka wajen banna ya'mahuna suna masu makanta ta zuci shine nimuwa da al'amaru makanta ta basira al'amaru makanta ta ido kenan duk wanda Allah ya batar da shi ba ka samun mai shirye da shi kuma Allah wa ya zaruhum kenan qira'a ta wa ya zaruhum Allah zai bar su a cikin bata din ya amahu da suna zimuwa ba za su samu kama hanya ba ko kuma wa da zaruhum Allah da ke magana yace za mu bar su fi tughyanihim ya amahu cikin wuce iyaka cikin banda ya amahu da suna masu zimuwa sai Allah ya ce ya tsalo na ka'anin sa'ati suna tambayarka su kafirai anin sa'ati tashin alkiyama ayya da musa'a ina ne tashin alkiyama za ta tuke suna tambayarka ina ne tashin alkiyama za ta tuke قل إنما علمها عند الله يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل علمها عند رب قل إنما علمها عند ربي sanin tashin alkiyama yana wajen Allah lokacin sarki la yujalliha li waqtiha illa hu Allah ba zai bayyana ranar tashin alkiyama ba ko lokacin tashin alkiyama ga wani mutum illa hu sai dai shi kadai ya bar makacin sanin tashin alkiyama sabulat fi samawati wal ard sha'anin alqiyama sanin tashin alqiyama labarin alqiyama ya nauyi akan sammai da kasai su kansu ita alqiyama dan Allah yake la ta'tikum illa baghta alqiyama ba za ta zo muku ba sai amane yas'alunaka suna tambayar ka ka annaka hafiyun anha kai annabi kamar ka kasance kai ne abin nufi ka kula da wannan bangaren sanin tashin alkiyama qul inna ma ilmuha inda Allah ka faɗa musu cewa sanin tashin alkiyama yana wajen Allah madaukakin sarki walakin na aksar nas la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba su san haka ba kafirai suna zuwa su tambayi annabi yaushe za a yi tashin alkiya wasu musulman suna zuwa su tambayi annabi yaushe za a yi tashin alkiya kafirai Allah madaukakin sarki ya labarta mu yas'alukan nasu an isa mutane suna tambaye ka tashin alkiya yaushe za a yi tashin alkiya وما يدريك لعل الساعة يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا sai Allah ya ce ilimin sanin tashi alkiyama yaushe za a yana wajen Allah wa ya sanar da kai la'alla sa'ata takunu qariban yana yiwa tashin alkiyama ya zamo ya mazo ma musu sani ba yas'aluka an-nasu an as-sa'a qul inna ma ilmuha inda Allah sanin tashin alkiyama yana wajen Allah madaukakin sarki kenan kafirai suna tambaya annabi yau su za a yi tashin alkiyama saboda ne a lokacin ba su yarda za a yi tashin alkiyama wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin yaushe ne wannan alkawari da ake maku na alkiyama yaushe zai kasance suke ce ma annabawa in annabi kuna da gaskiya yaushe ne za a yi tashin alkiyama ta tashi yanzu mu gani inda gaskiya ne to akwai wanda za su zuwa kuma suna neman sani ne na alkiya na farko akwai jibrilu ya tambayi annabi mata sa'a annabi yana zaune jibrilu ya yi kama da wani mutum mai kyau ya zo yana tambayi annabi sai ce fa akhbir ni hadis sa'a ba ni labarin tashin alkiyama sai annabi ya ce bal mas'ulu an hafi a'lam min as-sa'il wanda ke tambaya bai fi wanda ake tambayar sani wanda ake tambaya bai fi bai tambayar sani ba sai ce to ba Allah ba ni bidin alamomin ta sai ya fara zana mashi alamomin akwai wani mutum wanda ya zo wajen malaki sallallahu alaihi wa sallama balarabe ne da kauye wani lokaci mutane na ƙauye suna tafiya akan ɗabi'arsu yadda Allah ya yi su za ka ga wani lokaci daga sauki daga murya ɗabi'unsu ne wani lokaci kaga ana kokowa manya na kokowa lokacin da bai kamata su yi kokowa ba kaga wani ya zabga da gudu kuma da girman shi da hankali shi za ka tarda da irin haka nan wani lokaci to hajjan ka wajen daga sauki sai wani ya sauri ce ya Muhammad ya daga sauti annabi sai ya karba mashi da irin murya sai ya ce ha gani sai ce mata sa'a yaushe za a yi tashin alkiyama sai annabi ya ce kada tambayi tashin alkiyama wa ma a adatta laha mi ka ta da tambar alkiyama da kake tambayar kenan ba tambayar tashin alkiyama za ka yi a'a ka shirya ta tashin sai ce wallahi ma'aikin Allah ban yi wani tanadi na yawan sallah ba ban yi tanadi na yawan azumi ba to amma ina son Allah ina son ma'aikin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce almaru ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so kadiba yake daga murya kai ka ce akwai reni amma ƙarshe kadiba sai nuna yana san Allah yana san annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka dan adam mutum tasarrufat nashi duk lokacin da zai yi wani abu kalli hankalin shi kalli shekarun shi kalli wayewar shi shin yayi karatu bai yi ba ya zanna birni ko ko daga wani wuri yake inda ba ɗabi'un su haka suke kafin ka ba mutum hukunci kalle shi daga yanayin shi kamar shi shekarun shi wayewar shi karatun shi to sai ka auna abin da yake faɗa kaga za ka mai hukunci ko ba za ka mai hukunci ba nan ne in kai hukunci zai zama daidai amma in ka ɗauki kalima ta mutum ka mai hukunci to za ka iya kai kuskure sai wani wanda ya zo ya tambayi annabi kuma shi tashin kiyama suka tambaye shi yau ne mata sa'a annabi ya ce kaga wannan karamin yaron yana yiwuwa kamin ya tsufa sai an tashi kiyama to a nan waɗanda suke inkarin hadisi sai su ce to ga irin ta yanzu wannan yaro wanda annabi ya nuna ba magana tsuwa ake ba yanzu shekara dubu da ɗari kaza da mutuwa shi kenan kawai su su ce wannan hadisin ƙarya ce haka suke saboda ba su yi karatu ba ba su san yaya ake tafiyar da nasosi ba annabi an tambaye shi yaushe za a tashi alkiyama ya ce kun ga yaron nan karami yana yiwuwa kamin ya tsufa sai alkiyama ta tashi to tashi na alkiyama akwai lokacin da ake nufin alkiyama ta gaba ɗaya duniya ta tashi akwai lokacin da ake nufin mutuwan mutum a nan annabi da ya ce yana yiwuwa kamin yaron nan ya kai tsufa alkiyama ta tashi yana nufin alkiyama ko manya da suka zo tare da shi kafin yaron nan ya tsufa da kuma uzon ɗauku da kuma mutu wannan shi ake nufi don haka ba cin karo da wannan hadisi da kuma cewa tashi alkiyama bai zo ba ba a karyata sunna a ce to ga annabi ya ce kamin yaron nan ya so ba gashi kuma yanzu ya ma mutu da shekaru da masu yawa kuma ba a tashi alkiyama suna yawan tambaya annabi tashin alkiyama qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa Allah bai bayyana ita alkiyama lokacin ta inna sa'ata atiyatun tashin alkiyama yana zuwa Allah ya ce akadu ukhfiha ina kusan in koye ta wasu malaman tafsiri suka ce ni kai na ina kusan in koye ma kai na ita ba wai in sanar da wani ba da Allah zai sanar sai ya sanar da Jibril da Allah zai sanar sai ya sanar da Annabi la yujalliha li waqtiha illa hu Allah bai bayyana lokacin tashin alkiyama sai ka kanci saboda sha'anin tashin alkiyama ya launaya ita sa'a anin sa'a ita wannan sa'a din ana ce mata sa'a saboda kai da tafiya to lamarinta ya nauyaya da sha'anin sama ta kai mugun abin da ke cikin tashin alkiyama nauyi da ke da kai da tashin alkiyama fushi da Allah zai yi nan tashin alkiyama wanda sammai da kasar da duka sai an canza su yau ma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat kasar nan sai an jirkita ta ta koma wani abu daban sammai da duka sai an jirkita su daban duwatsu sai an liƙe su gaba daya idan haka sha'anin alkiyama zuwan da yana da nauyi ga sammai da kasai لا تأتيكم إلا بغتة tashin alkiyama bai zo muku sai mali sai amfani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ne zai zo suna ci na riga sun shimfiɗa yana ganin yaya rigar take fab sai mala'ika ya kusa sabo sai kowa ya kusa wanda zai je ɗebo abin da zai sha na nono kamin ya zo wajen iyalanci mala'ika mutuwa ya mala'ika ya busa kafo shi kenan sai a tafi annabi ya ce wanda zai ɗauki noma kafin ya sa baki mala'ika ya busa kafo sai a mutu la ta atikum illa bagda alkiyama ba ta zo muku sai mali yas'alunaka suna da tambayar ka ka annaka hadiyun anha hafawa tana da ma'anoni daban-daban akwai kulawa akwai tambaya suna tambaya ka kai annabi ka annaka haliyun kamar kai dinnan mai ba su kula ne kamar kai dinnan masoyinsu sai malamai suka ce to hakan akwai at-taqdim wa ta'khir yas'alunaka anha suna tambayarka akan sha'anin tashin alqiyama ka'annaka hadiyun bihim kamar kai kana kulawa da su kamar kai kana ba su kula kenan wannan shine irin shi Allah ya ce Annabi Ibrahim ya ce innahu kana bi hadiyan kenan nan akwai taqdim da ta'khir yasalunaka anha ka'annaka hadiyun bihim kamar kana ba su wata kula da su ko kuma yas'alunaka suna tambayar ta tashin alqiyama ka annaka haliyun anha kamar ka ba tashin alqiyama nan wata kula ta daban kana son sai ka gano yau za a wata tashin alqiyama kai kuma annabi ko ka sa kanka neman gano lokacin tashin alqiyama wannan ma tafsiri ne ko yas'alunaka ka annaka hafiyun anha suna tambayar ka kai annabi kamar ka matsa ma Allah da roƙon tambayar ya gwada maka yaushe za a yi tashin alƙiyama kai kuma annabi baka matsa ma kanka da tambayar tashin alƙiyama ba saboda ka san sanin tashin alƙiyama yana wajen Allah ka bar ma Allah sanin wannan قل إنما علمها عند الله كتيب صوم sanin tashin alkiyama yana wajen Allah kaga sai aka maimaita yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha yaushe ne tashin alkiyama zai kai ƙarshe ayyana asalin shi ayyi awal malamai suka ce ayyi awal to sai aka shafe wannan a da wa din sai ya zama ayyana yaushe ne wanda suka ce an ɗauko shi ne daga aina malaman larabci suka ce kuskure ne saboda aina ana tambayar wuri ne ita kuma ayyana ana tambayar lokaci ne yaushe akwai bambanci da ina kinan wuri ake tambaya da kuma yaushe mursa matabbatatta abu mai nauyi in zai taho inda zai tsaya ana ce mashi marsa don haka tasha ta jirgin ruwa ana ce mata marsa don haka Allah maɗaukacin sarki cikin kisa ta annabi Nuhu jirgin ruwa nashi Allah ya ce wa qalat tabu fiha bismillahir majriha wa mursaha matafiyarta da wurin tsayawarta to wannan tafiya kamar jirgin ruwa ne yana tafiya da mutane yana tafiya a bankin da zai tike shi ne marsa ayyalan fusaha wajen tikewarta duniyar nan kawai jirgin ruwa ne yana ta tafiya to akwai lokacin da jirgin ruwan zai kai tasha wurin tsayawa kenan ayyalan fusaha qul innama ilmuha inda ربي لا يجديها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها كنا يسألونك تفرقوا سنة تنبيا لوكة يسألونك كأنك حفي عنها سنة تنبيا تسألك لتاشر القيامة ونمسويبو يقنصا sai Allah ya kake ka bakka ba wannan abin kula ka bakka matsa maka kanka wajen sanin haka alhaji kai annabi baka matsa maka kanka wajen sanin haka qul inna ma ilmuha inda Allah sanin tashin alqiyama yana wajen Allah walakin aktharan nas la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba su san cewa sanin tashin alqiyama yana wajen Allah ba ko kuma ba su ma san cewa za a yi tashin alkiyama din ba ba su yarda za a yi tashin alkiyama shine walakin da aksaran nasi la ya'lamun mafiya yawa mutane ba su da ilimi ba su san cewa za a yi tashin alkiyama ba ko kuma ba su san cewa sanin tashin alkiyama ba wanda ya san shi sai Allah anan ya kamata mu dakata saboda lokaci ya kare sai kuma bayan ramadan ana za mu dakatar da dukkan darasi wanda ake yi a wannan masallaci sai kuma bayan ramadan in Allah ya kai mu muna da cikin rayuwa har zuwa wannan lokacin rai ta malam tsaye na sauƙin ba adinakum wa amanatikum wa khawatima a'malikum على خير نلتقي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين